الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta talata sha bakwai ga watan biyar watan jimada al'akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yau shekara 1444 shida watan shida afuwa sai na biyar na ɗauka sha shida in ce to ni wannan wata ko da ba yake tafiya uku na'am watan shida watan jima'ar al'akhira shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu wanda shi ya yi daidai da goma ga watan ɗaya watan januwari shekara ta dubu biyu da ishirin da uku a lissafi na jajaye to ci gaba da karatunmu na umdatul ahkam wadda alhafiz abdulghani al-maqdisi rahimahullahu ta'ala ya wallafa za mu tashi babi na almazi wa ghairihi wanda shine karatunmu na sha ɗaya insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب المذي وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزلاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان بلده فأمرت المكداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ قال رحمه الله وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فردك
نعم من قاري بابنا المسح على الخفين sani ba na ku yana irga ba arqam na babi babi na nawa ke babi na hudu babu okay banda can hadisan farko kenan tun da shi can kitabu tahara wahar da shi yawwa daga babu likitaba shi ne na farko zai zama babin filmazi babi na hudu kenan ko sai ya zamanto shi kitabu tahara ya kulle su gaba daya duka suna zancen tsarki ne to babi na hudu mu da ba mu da shi sai mu ci gaba da irgawa kun fahimta wannan babi filmazi wa ghairihi zai yi magana akan almaziyu da kuma makamancin shi daga cikin najasat abubuwan da ya kasance suna ainihin wato a sababta alwala ko kuma abin da yake wajabta a wanke shi in ya taba wato ainihin tufafi da sauran abubuwa makamantan haka shi yasa sai ce filmazi wa ghairi wato ba akan almazi kadai zai yi magana ba sai ce an ali ibn abi talib radiyallahu anhu an karbo daga sayyiduna ali ibn abi talib Allah ta'ala ya kara mushi yarda kala ya ce kuntu rajulan mazza'an na kasance mutum ne wato ainihin mai yawan fitar da mazi fastahyaitu an as'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai na ji kunyar in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama limakan ibnatihi saboda matsayin diyashi sauran nusakh yana zuwa li makan ibnatihi minni akwai minni nan ko Eh, to minni din ba shi da cikin al-kutub kutubu sita bai zo ba an gane ko li makan ibnatihi yanda yake wato anan musbat shine daidai saboda matsayin diyar shi minni kenan wato ainihin me ake cewa lazimi ne matsayin ɗaya shi ma'ana a guri na kamar fassara ne sai wasu suke karawa da shi amma baya asalin hadith fa amartu al-miqdad ibn al-aswad ce sai na umarci al-miqdad ibn al-aswad fa sa'alahu sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama akan wannan mas'ala فقال سي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتي يغسل ذكره ويتوضا mutumin da hakan yake yawan faruwa da shi zai wanke gaban shi kuma ya yi alwala walil bukhari ya zo a wata riwaya ta bukhari igsil zakaraka wa tawadda wanke gabanka ka yi alwala ولمسلم توضأ وانضح فرجك يا الولاء سيك يي فروا أجابنك نعم تو وانا حديثي الإمام البخاري يا في تدشي آه أينهم حديثي ميلان بقري بيو دا ستين دا تارا قري بيو da sittin da tara ta hanyar abulwalid abayalisi kenan daga wato ainihin ya ce na za'ida yani za'ida ibn qudama tathaqafi daga abu husayn daga abu abdurrahman yani as-sulami daga sayyiduna ali radiyallahu anhu wa arda. a lafazin wannan riwaya ce kuntu rajulan mazza'an fa'amartu rajulan an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama li makan ibnatihi fa sa'ala fa qala tawadda waghsil dhakarak riwaya ta biyu kenan ta bukhari riwaya ta farko wadda take a ita ce asalin matani ruwaito ta ɗari uku da uku ta hanyar munzir ibn ya'la a sauri kenan duk da wannan riwayar musulun ce afuwa musulun shi ne fitar da shi ɗari uku da uku ta hanyar munzir ibn ya'la a sauri wanda ana mai alkunya da abu ya'la daga muhammadu ibn alhanafiya dan gidan sayyiduna ali daga sayyiduna ali ce kuntu rajulan mazza'an wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li makan ibnatihi fa amartu al-miqdad ibn al-aswad fa sa'alahu fa qala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda ita ma wacce wato ainihin riwaya da malam ya ambata lafazin muslim ne a wancan rakami da muka ambata sannan bukhari ya fitar da ita wato ɗari da talatin da biyu kuntu rajulan mazza'an فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء أو رواية دليل سبعين تقص كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء كاغا يغسل ذكره ويتوضا ننكما فيه الوضوء رواية بخاري قدابي أن فهمت وانا وترواية تبيد وللبخاري آه وتنسخ يازو وفي رواية للبخاري وشيني وجهن da muka fara ambata 269 riwaya ta hanya ta Abu Abdurrahman Sulami daga Sayyiduna Ali رضي الله عنه وأرضاه to waccan riwaya ta musulun mubatta daga ƙarshe mai magana ta insha Allah sayyiduna ali wannan sananne ne ko رضي الله عنه وأرضاه wanda an samu mutane sun kasu kashi uku musulmai sun kasu kashi uku dangane da sayyiduna ali mun ce musulmai umuman rawafid duk da kasancewar aqaid din su wanda ya rungumi dukkan aqaid din su ya zama kafiri in shi'a to daga cikin su akwai shi'a zaidiyya wanda su ba su kafirta kai tsaye ba a cewa kafirai ne su domin asalin zaidiyya suna ganin sayyiduna ali dai yana sama da sayyiduna usman amma ba su suka cikin khalifancin abubakarin ko khalifancin umar ba an fahimci wannan ali amma suna fifita sayyiduna ali akan sayyiduna usman wasu daga cikinsu suna ganin khilafar sayyiduna usman din da ta gabace sayyiduna ali ba laifi ba ne ba domin ya halatta wilayatul mafdul ala al-fadil wanda yake bai kai wancan daraja ba kuma ya zama shugaba a kan shi ba laifi ba ne ba don annabi ya nada usama bin zaidin komanda ta runduna kuma a cikin mayakan akwai sayyiduna umar so don haka wannan ba ba laifi ba ne ba lokacin da aka tafi hijira habasha annabi salama ya nada ja'far da suna cewa ja'far matafiyan suka nada ja'far ya zama shugaba duk da a cikinsu akwai sayyiduna usman to kaga kenan wilayatul mafdula al fadil jaiza to amma shi'a rafida al ithna ashariya al imamiyya ko ka kira su saba'iyya annan kafirai ne to a dunkule shi'a sun wuce iyaka akan san sayyiduna ali sun yi guluwi akan sayyiduna ali da har an samu wanda suka allantar da shi suka ce shi Allah ne wanda abdullahi bin saba la'anatullahi ta'ala abdullahi bin ibn saba ko la'anatullahi ta'ala alaihi shine yayi wannan wato ainihin condition din yasa su suka suka taya mutsi da ta da har sayyidina ali ya haƙa rami ya hura wuta ya dinga jefa su yana kona su inni lamma ra'aytu amran mufdhi'an ajajtu naran wa da'awtu qambara ko wani ɗalibin shi mai suna kambar jarumi ne sadauki mai kashi ɗaya aliyu ya ce to ranar ka ta yi idan ga su yana jefa su a cikin wuta sai da ibnu abbasin ya mai nasiha sannan ya daina so da shi bai san da hadisin la yu'azzibu bin nari an inna nara la yu'azzibu biha illa rabbuha sai da ibnu abbasin ya isar mushi da wannan sakon labari ya zo ma ibnu abbasin yana madina sai Allah ko ni ne ko zina kakkashe su yace amma ba da wuta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azabtarwa da wuta inda yake cikin bukhari an fahimci wannan ayi to yan shi'a kenan waɗanda suke rafi ba hawa kyawake suke cewa abul hasani an ta'ainul ilahi wa ayatu qadrihi mursala wa ne ne da gashi nan wal iyadu billah sannan akwai nawasib su kuma nawasib sun wuce iyaka gurin kin sayyiduna ali suna kiyayya da ahlul baiti ma gabaki daya wanda su nawasu matsala ta siyasa yasa suke kiyayya ga ahlul baiti wanda wannan ba za a kafurta su ba kai tsaye sai dai daga cikin su akwai wanda munin akidar shi ta yi muni hatta kai yana zagin su sayyiduna ali yana ganin cewa kamar ba kan amilla suke ba to wannan sai ya zamanto kafiri wallahu a'lam sannan sai ahlus sunna wanda suke girmama sayyiduna ali suke san shi suke mai tarabbi suke yin koyi da shi suke mai takwara a cikin ƴaƴayensu kuma ba sa tsallakar da shi daga matakin da Allah ta'ala ya aje shi shi yasa al-imam al-qahtani da ya yabi al-khulafa cikin nuniyar shi ya gama da sayyiduna Uthman sai ce waliyal khilafata sihru ahmad ba'dahu a'ni aliyan aliman rabbani زوج البتول أخ الرسول وركنه ليس الهروب منازل الأقران yaita yaban shi yaita yaban shi har inda yake cewa la tantaqisuhu wa la tazid fi qadrihi fa alayhi tasla an-nar ta'ifatan tasla an-nar ta'ifatan ihdahuma la tarqabihi khalifatan wa tanussuhu al-ukhra ilahan thani an fahimci wannan ko bayan ya faɗi ga aqida ta ahlus sunna sai ce to akan sayyiduna ali kakka wuce iyaka kuma karka rage mushi darajar shi domin a dalilin sayyiduna ali bangarori guda biyu sai sun shiga wuta ɗaya yadda ma shi khalifa ba ne ɗan nawasif ko kuma khawarij su suka fi dacewa da wani sannan sai ce wa tanussuhul ukhra ilahan thani su kuma ɗayan ɓangaren suna ganin ma wani allah ne abun bauta na daban don nan akwai wanda ya tasirihi daga cikin yan shi'a ina ga jazairi ne nikmatullahi jazairi la'ainullahi ta'ala alai wa azlama allahu qabrahu wa mathwa so wannan kenan to da ka sayyiduna ali in kana binciken tarihi na kulafa galibi in an zo kan shi sai ga bayani ya fi tsawo saboda ya fi haduwa da kalubale kala kala kalubale na masoyan shi da kalubale na makiyan shi Allah ya samu dace to sayyiduna ali yace na kasance mutum ne mazza'a mazza wato ainihin siga ce mubalagha mai yawan fitar da mazi madda ala wazni fa'al na yawan fitar da mazi mazi wato wani ruwa ne wanda ya kasance wato mara kauri yana kama da bawali amma sai dai shi ya kasance laziz ne yana da ɗan wato ainihin gartsi haka za a ce sannan kuma tsinkakke ne ba shi da kauri yana fitowa inda shahwati sufura yayin sha'awa karama inda tafakkur aw al-lu'ba aw yani aw an-nazar mujarrad an-nazar ma yana haifar da shi haka yana yawan fita kuma maza da mata na yi na mata yafi yawa kamar yadda su al-hafiz da an-nawawi suka ambata an fahimci wannan ai so hukuncin mazi a wato ainihin yana wajabtar da alwala amma baya wajabtar da wanka kamar yadda al'imamun nawawi ya ce wa amma hukumu khurujil mazi faqad ajma al'ulama wa ala Allah yujiba al-ghusla baya wajabta wanka don haka yana wajabta dai alwala ne kuma shi ma wannan ijma'i ne shi ma ijma'i ne haka so don haka hukuncin shi ainihin wato mazi kenan to sai ce mutum ne ni mai yawan fitar da mazi abin da yasa ya tambayar kamar yadda ya zo cikin sunan abi dawud da sahih na ibn khuzaima da ibn hibbana da sauransu wato wahalar da yake sha sai na kasance mutum ne mai yawan fitar da mazi kuma duk in mazi ya fito min sai na yi wanka sai ce kuma lokacin sanyi saboda yawan wankan da nake har baya na ta kai ya dan tsatsage haka zaka sai ya ce ina so na yi tambaya gashi ina jin kunya zaka sai ya ce fastahyaitu an as'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ji kunyar in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama limakan ibnatihi saboda matsayin diyar shi me matsayin diyar shi a gurin sidna ali matar shi ce kenan me matsayin shi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sirikin shi ashe kunyar siriki ba mujarradin al'ada ba ce addini ma ya yarda da ita addini ya yarda da ita mutum da ya kasance surukinka ne ka ji kunya shi amma wasu surukan na ji labarin surukin da suka ba hammata iska da surukin daga wasa yana kai nisa to ko mu zagaya ne ce to mu je suka zagaya bayan gari aka fafata kaga wannan ai karshen duniya ce a da suruki ko sahu ba a haɗawa da shi duk da ya wuce iyaka amma ko sahu da kawai ga ka ga baban wancan haba sai ka koma sahun baya ba wai fa ku haɗa kafa da kafa ba ina nan bata taso ba sahu ku haɗa sahu guda da shi ko kai gaba ko kai baya ka bar shi saboda dattawa na gurin amma yanzu surukan yanzu ta sama da ta ƙasa sai a hankali illa man rahimallah akwai masu sauran masu mutunci Allah ka samu na cikinsu jama'a kunya alkhairi ce wanda al-imam sa'ad yake cewa kunya in dai ba za ta hana ka neman ilimi ba to alkhairi ce yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-haya'u la ya'ti illa bi khair wal haya'u shu'batun min al-iman wanda ka ji yana cewa kai ni bana shayin kowa ban ganin kowa da gashi to yana so ya ce ma ba shi da imani ko imanin shi tauyayye ne amma mutum ya ce na so ne kaza kash amma sai na ga wani a gurin to alam akwai alkhairi tattare da shi domin wanda ba shi da kunya wato ba shi da mafaɗi kenan to kuma ɗan adam in dai ba a ɗaura shi a hanya ba to ya tabi har annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ji kunyan wasu fa kamar sayyiduna Uthman ta abu ne sananne ko a cikin ɗaki sayyiduna Abubakar ya zo tare da sirikin shi abu umar ya zo yana zaune gwiwar shi a buɗe bai gyara zaman shi ba kuma kaga waɗannan su ne aka fi ma ya fi cancanta a cikin su saboda su sun aura mai ɗiya ne shi ko sai na Uthman da ya zo sai annabi ya dakata tukun bai ba shi izini ya shigo ba sai da ya gyara zaman shi ya rurrufa ko ina kaga shi shi ne ke auren ɗiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wancan su ne suka fi girman a ce a ji kunyarsu amma saboda shi tashi kunyar kasan suka ce kunya mara kunya a tsara ne sun abubakar da umar ba ba su da kunya ba hashahum Allah min adam istihya amma dai gaba da gabanta a wannan janibin suna Usman ya fi kowa tsananin jin kunya ya fi kowa tsananin jin kunya ranar da za a yanka shi za a kashe shi suwar za su haura gidan shi bai taba sa wando din kake ba sai rana tunda gyauto suka fi yawan sa ka ce saboda me ce zuwa san ba su da mutunci za su iya mai mutula bayan sun kashe shi su wulakantar da shi to bai su al'aurar shi ta bayyana shi yasa yake ya sa wandora sai annabi ya ce aisha ta ce bayan sun tafi kenan ya za a yi baba na ya shigo ba ka gyara zama ba umar ya shigo ba usman na shigowa ka gyara ya ce ala astahi min min rajulin tastahi min al mala'ika shi ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku suke jin kunyar shi ba abdullahi bin abi samh ya yi ridda a musulmi ne sabi ne sai ya yi ridda yana cikin waɗanda annabi ya hadar ɗin jininsu ranar alkiya ya ce duk inda aka gansu a kashe su fil hilli wal haram to ɗan uwan sayyiduna Uthman sai ya yi nadama ya ainihin wato yana so ya tuba kuma ya san ba wanda zai saurare shi annabi ya ba da izinin a kashe shi da sai ya rufa kan shi gaba ɗaya rawani ya rufa kai ya zo ya samu sai na Uthman ya ce ni ne wani wanda nake so da kai ka kai ni gurin manzon Allah su sallama ka nema min bai'a a gurin shi zan zan musulunta suka tawo ba wanda ya san kowa sai da suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna Uthman ya ce na kawo ma wani zai musulunta tunda fatuhu makka ne annabi ya miƙa hannu zai mai mubaya'a sai Abdullah bin Abi Sam sai ya buɗe fuskar shi sai annabi ya janye hannun shi sai ya kau da kai sai na usman ya ce ya rasulullah ka yadda da shi ka karɓi mu baya a shi annabi ya kau da kai aka yi haka har sau uku ya kasa haɗa ido da sayyiduna usman sai ya miƙa hannu sai ya mubaya'a ga abdullah bin abi sam ya musulunta kuma musuluncin shi yake shine a gurin sai ya ce masa habban shi wai a cikin ku ba wani mai ganewa ne kuna ganin na kau da kai kuma na ce da inda ya gan shi a kashe shi ba wani wanda zai gane ya miƙe ya sare mun wuyan shi suka ce ayya ai da ka ɗan kyamta mana ido ya rasulullah da ka ga cika aiki sai ce ina annabi baya yaudara ko ta kyamta ido ce su annabawa komai sak ne shi yasa ai filan nan da su sai annabi ibrahim ne yake ganin kamar yayi laifi daga mu a gurin mu ai ba laifi bane mafita ce kai tauriya ko yace bala fa'alahu kabiruhum hada kaga tauriya ce kamar da wasu malaman suka ce amma su da yake su sak ne kawai suna sa gaban su inda suke so akwai kariyar ubangiji to kaga nan mahimmancin kunya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ana kwatanta kunyar shi da amarya ranar zifaf danta ranar agai ko da ake da za ta shiga daki amarya ta da amarya su suke kira su wai haba da Allah a yanzu baka shigo ba Allah ya kyauta so don haka ya ce sai na ji kunya sai na umarci al-miqdad ibn al-aswad al-miqdad ibn al-aswad asali ibn amr ne kamar da muka yi bayani a baya yana cikin as-sabiqun al-awwalun tare da shi aka yi duk wani yaƙe yaƙe yayi hijira zuwa habasha yayi hijira zuwa madina hajar al-hijratain kuma wa shahida kull al-maghazi شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وشارك في فتوح الشام وفتوح الفارس rahimahullahu ta'ala ya rasu a kasar madina shekara ta talatin da uku a lokacin wato ainihin khilafa ta sayyiduna umar sayyiduna Uthman afwan cikin khalifancin sayyiduna Uthman to daka fasa'alahu sai al-miqdad ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace yaghsilu dhakarahu wa yatawadda zai wanke gaban shi yayi alwala to kun ga anan kamar ya nuna cewa miqdad ya zo ya wato ainihin ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa sayyiduna ali ya aiko shi da cewa yana yawan fitar da mazi sai ya ji kunya ya tambaye ka to yanzu me hukuncin sai annabi ya ce yaghsilu zakarahu kaga damiri na ga'ibi zai wanke gaban shi wa yatawadda'u kuma yayi alwala to wannan riwaya ta bukhari da ce lil bukhari ighsil zakaraka wa tawadda kaga sai nuna kamar shi mai tambayan yayi tambayan ne a matsayin shi ne mas'alar ke yake faruwa da ita aka sai ce mai ighsil zakaraka watawadda duk da kasancewar asalin lafazin da ya zo da shi tawadda waghsil asalin lafazin da ainihin wato ya zo da shi tawadda waghsil zakaraka haka ya zo cikin bukhari nan al-maqdisi yayi taqdimi da ta'khir اغسل ذكرك وتوضا واصلي توضا واغسل ذكرك an fahimci wannan ko duk da alhafiz ibn hajar yake cewa kowanne zai iya ɗauka kowanne zai iya ɗauka igsil zakaraka wa tawadda ko tawadda wa igsil zakaraka kenan sai ya zamanto a lafazin tawadda wa igsil zakaraka mutum sai ya fara alwala sannan ya wanke gaban nashi sai ce inda iskalin yake ga wanda suke ganin taba gaba yana warware alwala don haka ne sai dai a sa ha'il kenan mutum ya samu wani kyalle ko wani abu makamancin haka ko kuma ya zama gusul anan da ma'anar yayyafi kamar yadda riwaya gaba ta nuna riwaya musulun duk da akwai magana a kanta amma da lafazin tawadda ighsil zakaraka wa tawadda alhafiz yace shi yafi fitowa fili ka wanke gabanka sannan ka yi alwala idan ghaslu zakari ana nufin istinja'i da istinja'i abinda aka fi so ya zamanto qabla al-wudu' ya zamanto qabla alwudu akwai masu ganin halaccin istinja'i ba'da alwudu akwai masu ganin halaccin haka mutum in yayi bawali sai ya basar ya je ya alwala sannan sai ya zo ya yi tsarki amma ba zai yi sallah in yi sallah ba ta yi ba ya yi bawali bai yi tsarki ba ya yi bawali bai yi tsarki ba sai ya je ya yi alwala in yayi sallah to sallar ba ta yi ba so da bai istinja'i ba amma alwalat ta yi sai ya zo ya yi tsarki sannan sai ya yi sallah aka wasu malaman suka tafi amma gaskiya dai akwai dan kwamacala cikin lamarin ko ba a gane ba duk da sun yi riko da zahirin wannan hadisin na'am so don haka cewar shi a wannan waccan riwaya yaghsilu dhakarahu wannan yaghsil dhakaraka akwai ruwa da ta zo ma cewa sai duna ali wanda ya cikin Abu Dawud shi da kanshi ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya ce mai ka wanke gabanka ka ainihin wato ya alwala akwai ruwa da ta zo cewa Ammar ya umarta Ammar bin Yasir ya je umar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin Nasa'i ce amartu Ammaran an yas'ala akwai ruwaya ibn hibbana da al-ismaili cikin wato ainihin istidrakin da imam muslim cewa sayyiduna ali ya ce sa'altu ni da kaina na tambaya to ibn hibbana sai ya hada waɗannan wato ainihin lafuzza don kaga zai zama kamar akwai sabani nan shi yayi tambayar can miqdad ne nan kuma ammar ne kuma akan qadiya daya haka sai ibn hibban yayi kokarin hada tsakanin waɗannan a saɓanin lafin zaɗe cewa sai duna ali ya umarci ammar ya tambayan mishi sannan ya umarci miqdad ya tambayan mishi sannan shi da kanshi ya tambaya da kanshi alhafiz sai ya ce wa huwa jam'un jayyidin illa bin nisbati ila akhiri wannan hadawar da ibnu hibban yayi tana da kyau amma in aka kalli karshe da cewa shi ma sayyiduna ali ya tambaya to wannan akwai abin cewa li kaunihi mughayiran so da ya kasance mutum ne mai kunya da kaulihi innahu astahi min min as-su'ali bi nafsi wato ainihin saboda kasancewa innahu istaha min as-su'ali bi nafsihi li ajli fatima wanda yazo cikin wata riwaya ta muslim ya ji kunyar yayi tambaya da kan shi ne saboda matsayin fatima a gurin shi matsayinta na ɗiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wato sai al'imamun nawawi yana ganin cewa lallai ya tambayi wato al-miqdad da ammar duka sun yi tambayan ne da umarnin sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu Abdulrazzaq a cikin musannaf ɗin shi ya ruwaito ta hanyar Aish ibn Anas cewa ta zakara Aliyun wal Miqdad wa Ammarun al-Madhiya ko al-Madhiya kun san yana da lugha uku al-Madhiyu al-Madhiyu sannan sai wato ainihin al-Madhi al-Madhiyu al-Madhiyu al-Madhiyu sai almizi abu bi kasar ilmim sai dai biyun can su suka fi shahara to da sun yi muzakara akan wato ainihin mazi sai sai luna ali ya ce innani rajulun mazza'un fas'ala an zalika annabiyya sallallahu alaihi wa sallama fas'alahu ahadun rajulain kuma isnadin shi sahihi ne cewa wato ainihin sayyidina ali sai ya ce musu su je su yi tambaya su biyu suka tafi da ammar da mikdad amma sai ɗaya daga cikinsu ya yi tambaya kenan sai mu ɗauka wa ya yi tambayar al-mikdad don shi ke cikin sahihain an fahimci wannan ko amma taho wasu su yi tambayar tare da ammar suka taho to idan mantiqiyan mantiqiyan za a iya cewa dukansu suka yi tambayar so da sun shiryo tambayar tare an gane ko da suka zo sai aka wakilta ɗaya sai ya yi tambayar domin ai misali babu hikima a ce a zama ɗaya kuma akan abu ɗaya su zo kuma kowa ya tambaya Miqdad ya ce me hukuncin mutumin da ke fitar da mazi a bashi amsa kuma Ammar ya ce me hukuncin mutumin da ke fitar da mazi kaga wannan ya fita daga hikima an fahimci wannan ko daga manfafi yanzu in ka zo ka ce yan aji uku sun mun tambaya shin dukkansu suka haɗa baki yadda suke tilawa qur'ani suka ma tambaya eh ka ba mamaki kila mutum ɗaya ne ya ma tambaya amma suka ce yan aji kaza sun mun tambaya wanda za a ce yan gari kaza sun aiko tambaya gurin ibnu taymiya ya rubuta littafin wasiqiyya ya rubuta littafin tadmuriyya ya rubuta littafin kaza an fahimci wannan ai so don haka babu wani iskali a ciki kuma wannan wato ainihin asar da abdulrazzaq ya fitar ya kara tabbatar mana da haka wannan kenan to alhafiz ya ci gaba da cewa mas'ala ta ainihin wato mazi da aka yi umarni da cewa a yi alwala sai ce kamar mas'alar alwala ne daga yin bawali kamar mas'alar alwala ne daga yin bawali to kaga idan muka ɗauka kamar mas'alar alwala ne daga yin bawali to ce washi igsil zakaraka wata ko tawadda wagsil zakarak sai zaman to daman ita wawun ba ta fa'idantar da tartibi gauran da shi alhafi bai bayani tun a farko wawun ba ta fa'idantar da me da tartibi ka yi alwala ka wanke gabanka zai zuwa an faɗa hakan amma dai abin da ake nufi wanke gabanka sai ka yi alwala kamar yadda wasu wato ainihin dalilan suka nuna ina fata an fahimci wannan kamar yadda ɗazu muka ainihin wato yi bayani cewa an yi ijima'i kamar yadda imamun nawawi ya hakaito cewa mazi baya wajabtar da wanka sai ya ce abu hanifa da ashafi'i da ahmad da jamahir na malamai sun tafi akan cewa yujibul wudu'a li hadal hadith yana wajabtar da alwala saboda ainihin wato wannan hadisi sai ya ce akwai fa'idoji da yawa cikin wato ainihin wannan hadisi na farko annahu la yujibul ghusla shi mazi wa annahu yujibul wudu wa annahu najisun kuma mazi najasa ne kuma ibnu kudama ya hakaito ijma'i akan haka shi ma hakan nan nawawi cikin majmu sai ce wa lihadha awjaba sallallahu alaihi wasallam ghusl ghusl adh-dhakari wal muradu bihi 'inda ash-shafi'i wal jamaahir ghusl ma asaba al-madhi la ghaslu la ghasl al-zakari al-imam shafi'i da kuma jamhurin malamai sun tafi akan cewa wanke gaba anan a wato abinda ake nufi da shi ghaslu ma asabahu al-mazi wanke abinda mazi din ya ainihin wato taba ana mazi in ya fito kaga jikin mutum kamar cinye shi da sauransu zai iya tabawa to gurin sai ya ainihin wato wanke shi wannan shine abin da mazhabar shafi'iyya suka tafi a kai kinan yayyafi da aka ce a yi shi kuma sai zamanto mutum sai ya yayyafi a gaban shi wato ba dole sai ya istinja'i ba an fahimci wannan ai suka ce ba wai wanke gaban gabaki ɗaya ba to amma akwai riwayar da aka yi daga ibnu abbasin radiyallahu ta'ala anhu wa arda kamar yanda ya zo a cikin littafin sunan kubra ta baihaqi juz'i na ɗaya safa ta ɗari da sha biyar kuma shekul albani ya inganta isnadin shi cikin sahihu sunani abi dawud hadisi na ɗari da ainihin tasa'in daidai cewa abdullahi dan abbasin ya ce almaniyu wal wadiyu wal maziyu a hukuncin mani da wadiyu da maziyu sai ce amma almaniyu fa huwa allazi minhu al mani shine wanda yake wajabta wanka wa amma al wadiyu wal maziyu faƙala sai ibn abbasin ya ce igsil zakaraka au mazakiraka ka wanke gabanka ko kuma ka wanke mazakir ɗinka mazakir jam'in zakar ne ɗan adam zakar guda gare shi ko sai zan mazakir nan malamai suka ce an yi wato ainihin taglibi ne ma'ana da unsaye ne gabaki ɗaya za a haɗa a wanke kuma wannan a shekhu sa'idi ya rinjayar da wannan idan mutum mazi ya fito daga jikin shi in ya je istinja'i ba kalar istinja'i na bawali kawai ba haka zai hada hadda marinan shi ya wanki domin fa'idar da ke cikin haka shine a wanke marina yana sassauta sha'awa ruwa ya taba su musamman ruwan sanyi shi kuma fitar mazi sha'awa ke haifar da shi ina fata an fahimci wannan haka in ya je sai ya wanke tare da wanke wato ainihin al'unsayin don ya haffafa mushi fitar shi mazi da haka da wannan sai ya zamanto an yi istisna'i an yi wato an ɗeba kewa da asar na ibnu abbasin da kuma wannan hikima wanda ainihin likitoci suka ambata da kuma tajriba an fahimci wannan to sai ya ce wa fi istihbabu husnil ishra ma'al ashab cikin hadisin zamu fahimci mustahabbancin kyautata zamantakewa tare da sirikai wa anna zawja yustahabbu lahu alla yadhkura ma yata'allaqu bi jima'in nisa'i wal istimta'i bihinna bi hadrati abiha wa akhiha wa ibniha wa ghayrihim min aqaribiha da abin da ya shafi mas'ala da ake jin kunya bai kamata ba miji ya ambata a gaban sirikin shi ko kuma dan uwan matar shi ko wani daga cikin yan uwanta wato ainihin a wannan kenan da kama al'imamun nasa'i ya ruwaito 157 sibna ali ya ce istahyaitu an as'alan nabiya sallallahu alaihi wasallama an ilmadi min ajili fatimata فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء فذاك wannan bayani wato ainihin nasu kenan so akwai malaman da suke ganin mazi hukuncin shi ba zai zama ɗaya da bawali ba a gurin salis gurin yoyo saboda wannan hadisin kaga sunna ali ya ce rajulan mazza'an mutum ne ni mai yawan fitar da mazi kaga amma ba a bashi wato ainihin hanzarin yayi alwala yayi sallah ko da ya ji shi kar ya yanke sallar ba kamar yadda mai hukuncin salisul bauli yake wanda sai aka ce kawai ighsil zakaraka wa tawadda aka yi suka ce yoyon mazi ba daidai yake da yoyo na na fitsari na bawali ba amma maganar su muta'aqqaba ce za a biyo bayanta da cin gyara saboda shi nan ai ya nuna ba'isin da yake sa yake yawan fitar da mazi din a zahiri wato ainihin sha'awa ce shi kuma mai wato ainihin yoyon bawali kaga ba da irada shi bane ba an fahimci wannan ai ba da irada shi bane ba shi ko mai yawan mazi ba mamaki saboda wato ainihin fira da matar shi ko kaza da akwai da yana saurin fitar da mazi din to kaga cikin sallah me zai jawo maziɗin ya fito daka akwai bambanci akwai farko a tsakani an fahimci wannan aiko sannan wato ainihin kamar yadda al'imamu sa'adi ya ambata hukuncin ɗaya ne inda a ce za a samu wani yana yoyo na mazi mazi ne da sifofin shi amma kuma ba tare da kasancewar yayin wani tunani na sha'awa ko kuma aikata wani abu na sha'awa ba haka kawai ya zamanto mai ciwo to sai hukuncin shi ya zama ɗaya da hukuncin mai bawali domin almashakkatu ta jillibu taisir ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace to lafazin tawadda wanda farjak ka yayyafa ruwa a gabanka muslim ya ainihin wato fitar da wannan lafazi a lamba ta ɗari uku da uku siruna ali ya ce arsalna al-miqdad ibn al-aswad ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa sa'alahu anil madhi mun aika al-miqdad ya tambayan mana annabi sallallahu alaihi wasallama akan madhi kaga kenan wannan yana ƙara tabbatar da cewa sun yi muzakara aka yi amfani da lafazin arsalna an fahimci wannan abu عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك هكذا النسائي فتد شيء دريه إذا تلاتين دتكوس هكذا الإمام أحمد دري تكوس لإشرين دوكو نسخة إرن تامو أكسا zaku gani lamba ta ainihin wato takwas yake cewa qala ad-darqutni fi at-tatabbu' addara kofini ya faɗa cikin tatabbu bibiyar da ya ma hadisan muslim wanda a sheikh mukbil alwadi'i ya yi tahqiqin wannan littafi a cikin tahqiqin mukbil lamba da shafi na wato ainihin 417 zuwa 418 amma a wannan nuska da malam ya ɗauko mana safa ta 283 lambar hadisi na 136 daga cikin hadisan da addara kufin ya magana a kansu cikin musulun ya ce wa kala hamadu bin khalidin addara kufin ya ce hamadu bin khalidin ya ce sa'altu makhramata na tambayi makhrama sami'ta min abika shai'a shin ka ji wani abu daga babanka domin yadda lamarin yake shi makhrama ibn bukair ibn al-ashaj ya ruwaito hadisin daga baban shi daga Sulaiman ibn Yasar daga Ibn Abbas daga Abdullahi daga Ali ibn Abi Talib an fahimta مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن علي رضي الله عنه وسيدا منتو مخرمة أن يمغنغنو أكنشي وسوسن ضعفاش كمر ابن معين wasu sun wasaƙa shi kamar su al'imamu ahmad wasu sun kore cewa ya ji daga baban shi kamar al'imamu ahmad da ibn hibban da sauransu wasu kuma sun tabbatar da ya ji daga baban shi kamar al'imamu malik da ma'an ibn isa ma'an ibn isa ɗalibin al'imam wato ainihin malik wasu kuma sun ce ya ji kaɗan kamar abdullahi ibn al-madini wasu kuma sun ce hadisi ɗaya ya ji hadisin witiri kamar abu dawud ake na akwai maganganu da yawa a kan shi wancan sun da'afa shi kai tsaye wannan sun wasaƙa shi kai wannan sun ce bai ji daga baban shi wannan sun ce ya ji wannan sun ce kaɗan ya ji wannan sun ce ɗaya ya ji to ɗalibin shi makarama ɗin hamadu bin khalid ya ce na tambayi makarama shin ka ji wani abu daga babanka kala sai ce la ban ji ba kaga ya tabbatar da ni bai ji ba ko to kuma maliku wurin nan bai kawo ba amma maliku ya tabbatar da cewa makhrama ya ya mai rantsuwa cewa ya ji daga baban shi wanda ma'an bin isa ce na gani a littafin maliku a bangon farko yace na tambayi makhrama bin bukairin shin abun nan da kake cewa daga babanka kaji sai yace wal ahlifu bi rabbi hadhihi al bunya sai na rantse da ubangijin wannan ɗakin yana nufin masallacin madina sai na rantse da ubangijin wannan masallacin na ji daga babana daga maliku sai ya tafi akan cewa ya ji shi ma ma'anu bin isa ya tafi akan cewa ya ji su kuma sauran suka tafi akan bai ji ba saboda shi ma nan ya yi ta'arifi cewa ya yi itirafin cewa bai ji ba nan kuma ya yi ta'arifin ya ji kuga kenan akwai ɗan ruɗani cikin lamarin an gane wannan ayi to da sai ya ce la ban ji daga ainihin wato babana ba sai ya ce wa qad khalafahu al-laythu an bukair al-laythu bin sa'd wanda cikin nasa'i ya saba ma wa makhrama daga riwaya daga bukair baban shi makhrama din su kuma allaisu fiqatun sabtun hafizun imamun hujjatun babban malami ne shi kuma da ya tashi riwaya nan ban san ko ya ambaci mukhalafar ba abokai an Sulaiman yawa falam yadhkur ibn Abbas Layth sai ruwaito daga Bukair ibn Abdullah ibn al-Ashaj daga Sulaiman ibn Yasarin kenan daga Sayyiduna Ali sai bai ambaci Abdullah ibn Abbas na tsakiya ba ai mun ji a riwayar Makhrama an abihi an Sulaiman ibn Yasar an Abdullah ibn Abbas an Ali an gane to kaga an wacce riwayar ta Makhrama ne zai zama muttasil ne amma riwayar nan ta allait kenan mursala ce domin Sulaiman bin Yasarin bai ji ba daga Sayyidina Ali an fahimci wannan ko to idan wanda yake fiqa ne wanda yake tamu dabbi yayi irsalan abu wanda yake kuma koda a ce fiqa ne amma khafifu dabbi ne kamar saduq kenan sai ya wassala shi to wancan mursal din shi yafi karfi shi za a fi ɗauka saboda wanda ya kawo shi mursali ya fi taka tsantsan kuma ya fi tantancewa kamar allais ibn sa'ad an gane wannan ai to saboda allais ya saba mishi bal har maliku ma cikin nasa'i ya saba ma wa makhramatu ibn ibn bukayr haka sai ya dauki wannan a matsayin cewa asali mursali ne بأنه لم يسمع من أبيه ودليل إناني وتابعه مالك عن أبي النضر أيضا تابع الليث كينا سيت يرى الدار قطني أن في إسناد هذا الحديث انقطاعا في موضعين الدار قطني أغنى أكو انقطاعي أقول يبي بين مخرمة مخرمة وأبيه بكير إذ لم تثبت رواية مخرمة عن أبيه وأن سابانين ودليله عليه إقرار مخرمة نفسه إقرار مخرمة نفسه بأنه لم يسمع من أبيه شيئا كما يتبت الدياج عندي كنا هل ينزل أكوي داقا أنا كما روى هذا حماد بن خالد سن النبي بين سليمان بن يسار وعلي بن أبي طالب إلا أن مخرمة أدخل بينهما ابن عباس الرواية مخرمة يسن ابن عباس كنن فوصل هذا الإسناد المنقطع خطأ فود ينادى رون هدى لك سي وصل إنشي تكن كسكوري جدا الإمام مالك شي أقول إنشي ثقاني يردجي an gane ko shi yasa ma a muwatta galibi in yace haddathani thiqatu suna ganin makhramatu ibn bukairin yake nufi a gurin shi thiqan a gurin wato ainihin imamu ahmad thiqan a gurin ibn sa'ad thiqan a gurin ibn hibban thiqan a gurin abu hatim ar-razi salihul hadithin a gurin al-imam an-nasa'i laysa bihi ba'su kaga dai wato yana da adala to amma sai dai ibn ma'in ya da'afa shi wani gurin ya ce da'iful hadith wani gurin ya ce la yu'tabaru ko kuma laysa hadithuhu bi shay wani gurin ya ce la yuktabu hadithu ibn ma'in to amma dai janibin adalcin shi adala shi shi yafi karfi akan jarhin shi to amma dai ba za a kwatanta shi da allaisu da maliku ba tunda allai da malik sun saba mushi sai mu ga musu cewa hadisin ya fi karfi a matsayin shi mursali wato sun saba mushi gurin rashin sanya abdullahi ibn abbas shi ya sanya abdullahi ibn abbas zuwa ga ibn sayyiduna ali su kuma su malik da allai sai suka ruwaito daga suleiman bin yasarin daga ali bin abi talib kaga kenan akwai inqita'i wannan shine matsala amma sama'in shi daga baban shi wannan inda tahqiq عند التحقيق بذي زمن تو مسألة بمي جرما سود الحافظ ياتي رواية شدة قبابين شو وجادة كما أنا منكرا تتوى وجادة تنا تكيم هكون تمي إجازة كما أي حللني أي رواية دمي da ijaza ko ba haka ba to ko da ma wijada ce kuma ya iya tantance rubutun baban shi ai babu laifi ballantana ma ya tabbatar da ya ci ya ji wasu hadisan daga ainihin mahaifin shi to inda dai matsalar take saba ma wasu maliku da allaif da ya yi gurin wasul ɗin hadisin da aka magana su ita za a karɓa to wannan sai ya sa hadisin ya zama to mai rauni ba zai zama mai rauni ba asalin hadisin saboda inda filmu taba'ati ne musulun ya kawo shi ba ya kawo shi i'timadan alaihi ba ne don kaga hadisi wanda yana da wata matsala cikin sahihaini idan cikin shawahid ne da mutaba'at wannan ba matsala ba ne ba zai yi hadashi ko kaɗan ba a cikin wato ainihin daraja ta sahihaini bal ƙara girman lamarinsu ma zai saboda shaida ce shaida ce sahihi kaɗai aka kawo hujja ta cika sai aka ƙaro da wani wanda yana da ɗan rauni kaɗan kaga sai a ɗan ƙara samun natsuwa amma inda mai raunin ne kaɗai ba za a yi hujja da shi ba an fahimci wannan ko to lafazin da ya zo na cewa wan farjak ka yi yayyafi a ainihin wato gabanka to gini akan isnadin bai inganta ba sai ya zamanto a shi na ɗin nan ba za a ɗauke shi ba a matsayin hujja wanda ko suka tafi akan cewa isnadin riwaya ta makarama tabbatacciya ce kenan mazi ana iya mai yayyafi kamar fitsarin karamin yaro wanda bai fara cin abinci ba to wannan sai ya zama to najasa ta kasu kashi uku akwai najasa mai kaushi shine kamar yawon kare shi wannan za a wanke shi so bakwai a samu ma wanki da ƙasa a ciki an fahimci wannan ko ya zama na takwas ko kuma ya zama to a wanke su bakwai na farko da ƙasa kamar da muka yi bayani a baya sannan sai najasa wadda take mukhaffafa wadda ba mukhaffafa ita ce wagga ta mazi da fitsarin karamin yaro ita kuma mughallaza kamar yawon kare najasa mutawassifa normal najasa shine kamar kowace kalan najasa na bawul da ghaiqi da sauran abubuwan da suka kasance najasa cin an gane wannan ai sai abin da ya kamata mu sani mazi najasa ne amma mani ba najasa ba ne ba wanda za mu zo mu haƙƙaƙa wannan mas'ala insha Allah a hadisin Abu Huraira da zai zo nan gaba insha Allah ta'ala an fahimci wannan ko cikin ina ga babu al-ghusl min al-janaba ne ko babu il janaba za mu ji wannan akwai waɗanda suke ganin kamar yanda Nawawi ya hakaito daga Ibn Aqil al-Hanbali wanda suka tafi akan cewa mazi shi ma wani bangare ne na mani suka ce wani bangare ne na ainihin wato mani amma an maida musu martani da cewa inda haka ne da ya wajabta wanka inda ku annabi sallallahu ya ce ba wanka za a yi ba alwala za a yi kaga ya nuna ba mani ba ne ba sannan kuma da ya zama mai tsarki an gane da ba a ce a wanke shi ba so don haka zancen da ya fi karfi mazi da wato ainihin ababin wajabta alwala hukuncin shi ɗaya da bawali Allah ya samu dace akwai lokaci ku eh kamar yadda alhafiz ya rinjayar da annawawi duk da nawawi ya yi ittirab a cikin sauran littattafan shi kamar majmu' ya bambanta tsakanin tsarkin bawali da namadi amma alhafiz da kuma nawawi cikin at-tahzib sun tafi akan cewa irin tsarkin bawali haka ake tsarki na madi kenan wiciri ya kamata a yi amma daga uku kuma istinja'i daga uku yake fara na'am hadisi na gaba a lokaci ya abin amma muna iya karanta shi
قال رحمه الله عن عباد بن سمين عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا نعم daga abbad ibn tamim ibn ghaziya kenan ibn amr wanda ya rasu 91 wasu suka ce shekara ta 100 al-ansari al-mazini وثقه النسائي والعجلي وابن حبان ومحمد بن سعد وأقرهم الذهبي والحافظ وقال وقد قيل إن له رؤية لكن أنهي فيش زامن النبي صلى الله عليه وسلم أما لم تثبت له رؤية ولا رواية تعباد بن تميم كينا عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني واتو عمشي عندك جعمار بن تميم عن عمه شن عبد الله بن زيد بن عاصم وعند حديث شيا قبات أبايا حديث الولا أم فهمت وانا أي وعند أينهم آه يا رسول شكرة ستين دعوكو أيام الحرة قبل أن دمك قبات رضي الله عنه radiyallahu anhu bai zo a wata nusar ba قال يتي شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يزيد شيئا في الصلاة an kawo ƙorafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da mutumin da yake wasu wasun cewa kamar ya ji wani abu a sallar shi wato kamar alwalar shi ta karye ko bata karye ba قال سي النبي يتي لا ينصرف كر يسلمي كر يفتا daga sallah hatta yasma'a sautan aw yajida riha har sai ya ji sautin fitar iska ko ya ji warinta dana sai ya samu yaqini wannan hadisi a wannan lafazin muslim ne da ya ruwaito shi 361 imam al-bukhari ya fitar da shi wato ne hadisi na 137 عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كابون ينون الشاكي دين شيني راوي دا كنشي أما تنشكي يكاو نكما سيتي شكى ابن خزيمة يقار تبتر وألفظ دي أنبتا يتي وسألت النبي كاقا ينون تي وشيني يتنبير تي الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف lafazin la yansarif shi ya fi la yanfatil wannan shakka ce daga rawi hatta ya sama'a sautan au ya ji dariha sannan bukhari ya kara fitar da shi 256 da lafazin shuki ya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yajidu fi as-salati shay'a ayanqati'u aw ayaqta'u as-salata qala la hatta yasma'a sautan aw yajid riha qala ibn abi hafsa an az-zuhri daga cikin marwaita imam zuhuri sai ce la wudu'a illa fi ma wajadta riha aw sami'ta sauta ba za ka sake alwala ba sai in ka ji warin fitar warin wato rihin ko in ka ji sautin fitarta al-imam muslim ya ƙara fitar da hadisin 362 ta hanyar suhail ibn abi salihin an abihi an abi huraira daga baban shi abu salihin samman sahibu abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu marfu'a وإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا idan ɗayanku ya ji wani abu ya gaji cikinka ya yi ƙur kana sallah to hakan sai ya sa ma kana wani tunani shin murɗawa cikin nan bata ba da wata natija ba kuwa iska ba ta fita ba sai ce kakka fita daga sallah ci gaba da sallarka har sai ka samu yaƙini na ainihin wato fitar iskan nan kaji sautinta ko kaji warinta al'imamun nawawi rahmatullahi ta'ala alai a cikin littafin shi na almajimu ya ce ma'anahu ma'anar fa hadisin ta kiyaye don kakka ce alwala ba ta taɓa karyewa sai kaji ƙarar iska ko sai kaji warinta sai ce abin da ake nufi ya'lama wujuda ahadihima ya samu tabbacin samuwar ɗaya daga cikinsu tabbacin fitar iskar ta hanyar wato ainihin warinta ko ta hanyar sautinta wala yushtaratu as-sama'u wash-shum ko wash-sham ba a shartanta ji da kunne ko kuma sunsunan warin ba dan ai akwai iskar da da shu'urin ka zaka ji cewa ka yi ta amma baka ji warinta ba kuma baka ji sautin fitarta ba an fahimci wannan ai abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta yasma'a sautan aw yajida riha nan gurin darku shakki ne wal waswasa idan waswasi ya ma yawa to sai ka kauda kai daga gare shi tamaman sannan zaka samu natsuwa daka idan kana jin ala shin kayi ko baka yi a cikin sallah masalan to kar ka sake kawai wayi wannan waswasin da wannan shakkar da shedan yake sanya maka kawai yaƙinin ka shine kana da alwala ci gaba da sallar ka har sai ka samu yaƙini na cewa alwala ta karye irin yaƙinin da ka samu na kayi alwala to amma akwai lokacin da za ka samu yaƙinin alwalar ta karye kuma ba tare da ka ji sautin ba ko kuma ka ji warin ba ko ba haka bane ba so da ka sai ya ce ba ana nufin sai an ji sautin da kunna ba ko kuma sai an ji warin da hanci bi ijma'il muslimina inji nawawi da ijma'in musulmi sai ce wa hada alhadith aslun min usul al-islam wa qa'idatun 'azimatun min qawa'id al-fiqh wa hiya anna al-ashya'a yuhkamu bi baqa'iha 'ala usuliha hatta yutayaqqana khilafu dhalika komai yana asalin shi sai an samu yaqinin sabanin haka wala yadurru shakku at-tari'u 'alayha shakka da ke bujurowa akan hakan to baya cutarwa wato ba alwala kadai ba da za wanda zaka ji yazo yana ce maka malam ni shakka nake wai matan nan ta wannan sake ta ko ban sake ta ba da me aka ɗora mai aure ba da yaqini ba aka tara shaidu aka yi komi haka kawai shaidan cikin minti ɗaya zo ya sama shakka akan auren da aka tara shaidu aka kowa ya san da an yi shi a unguwarku cikin danginka kowa ya san kana da aure ka auri wance kawai rana tsaka ga ce wai kana shakka ka sake ta ko baka sake ta ba wannan kama akwai nau'i ma na dan hamaka a ciki in za ka sake ta sake ta ko kuma ba za ka sake ta ba kana nan da matarka ba zancen wani shakka a kai an gane ku abu ne wanda bayan ƙudurin zuci ai sai an furta shi to ka furta ne ka furta an fahimci wannan to ka asali wato ainihin a idan har ka tabbatar da abun nan ka same shi ta hanyar yaƙini to fa ba zai gushe ba sai da yaƙini ka'ida ce al-yaqinu la yazulu bish-shakk yaƙini baya gushewa da shakka lakin al-yaqina yazulu bil-yaqin amma yaƙini yana gushewa da yaƙini yaƙini yana gushewa da yaƙini kaga yanda auren nan yaƙini ne to in mutum ya ce matar shi ya sake ta shi ma yaƙini ne zaka taso zaka taso yin alwalan nan yaƙini ne yin rihi ko bawali shi ma yaƙini ne in ya ɗaya daga ciki alwala ta warware amma shakkar yin wannan abin na biyu wannan shi baya cutarwa a cikin asalin hukunci sai ya ce wala farka baina husuli hada shakki fi nafsi salati wa husulihi kharija salati babu bambanci shin wannan shakkar da mutum yake yi a cikin sallah ne ko bayan ya sallame ne yake tunanin wai ɗazuma da nake sallah anya ko ban yi iska ba kawai ba kai ba sai ce hada mazhabuna wa mazhabul al-jama'ir jama'ir al-ulama min as-salaf wal khalaf wa hukiya an malik rahimahullahu fi rahimahullahu ta'ala riwayatan amma an yi riwaya biyu daga maliku ihdahuma annahu yalzamuhu alwudu wa in kana shakkuhu kharij as-salati wa la yalzamuhu in kana yalzamuhu alwudu in kana shakkuhu kharij as-sala wa la yalzamuhu in kana fi as-sala riwaya biyu da aka yi daga maliku akan wannan mas'ala ita ce idan mutum ya kasance a cikin wato ainihin ba cikin sallah ba ne sai yake shakka alwalar shi ta karye ko ba ta karye ba maliku ya ce to ya sake alwala amma idan a cikin sallah ne to ba sai ya sake alwala ba so da ai kaga asalin tambayar ya jidu shai a fis salatu sai sa maliku sai ya tafi a a riwaya ta biyu daga gare shi kuma yalzamuhu bi kulli hali a kowane hali kawai in dai har yana shakka yana da alwala ko bai da alwala ya sake alwala wannan ita ce maza ba ta malikiya amma dai wato ainihin ra'ayi ne marjuhi wa hukiyatin riwayatul ula an al-hasan al-basri an ruwaito wannan riwaya ta farko daga malik daga al-hasan al-basri da ya bambanta cikin sallah da wajen sallah sai ce huwa wajhun shadhun mahkiyun an ba'd ashabina inji an-nawawi akwai wasu daga cikin mazhaba shafi'iyya da suka faɗa ka sai ce amma mas'ala ce da suka saba ma wa mabiya mazhabar sai ya ce a walaysa bi shay'in sai ce qala ashabuna wala farqa fi shakki baina an yastawiya al-ihtimalani fi wuqu'i al-hadath wa adamihi aw yatarajjaha ahaduhuma yace a gurin a gurin mu babu bambanci ihtimalin biyu sun zo daidai ko ɗaya ya fi ɗaya ko kuma zato yake ma'ana in dai ba yaƙini ba ihtimali biyu ma'ana shin alwalar ta karye ko ba ta karye ba ya zama ba zai iya rinjayar da ko ɗaya daga ciki ba kawai alwalar shi na nan an fahimta ko ko kuma ya zama ɗaya ya yi rinjaye a kan ɗaya inda aka ambaci rinjaye babu yaƙini kenan ko ɗaya ya yi rinjaye wato ya zama azzannu ko da azzannun razi'u ne a gurin ba zai ainihin wato karkata zuwa gare shi ba au ya ghaliba ala dhannihi fala wudu'a alaihi bi kulli hali ta kowane hali ba dole sai ya sake alwala ba sai ce amma dai mabiya mazhaban mu suka ce wa yustahabbu lahu an yatawadda ihtiyatan mustahabbi ne ya alwala saboda dai ya samu zaman lafiya da natsuwa dai ya samu natsuwar zuci sai ya je ya alwala din to amma matsalar nan gurin kamar da Sheikhul Uthaymeen yake faɗa cikin Asharul Mumti' idan mutum na ma shaydan biyayya a cikin hakan to shaidan sai ya mai da shi wato ainihin ul'ubar shi abun wasan shi zai dinga wasa da shi haka sai ya zama to mu wasu wasu da haka kawai in dai ba yaƙini ka samu na cewa alwala ta karye ba kawai alwalar ka tana nan kamar yadda ka gina alwalarka akan yaƙini to warware wata ko bacinta dole sai dai in akan yaƙini ne daga ƙarshe sai ya ce wa amma in tayaqqana alhadatha wa shakka fi at-taharati fa innahu yalzamuhu al-wudu'u bi ijma'il muslimin amma in ya samu yaqinin wato ainihin alwala ta karye da hanyar hadasi to dole yayi alwala ko da yana cikin sallah dole ya fito ya je ya sake alwala da ijma'in musulmi wallahu a'lam